بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعديتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاة والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الثاني نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تدلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون متفق عليه وهذا لفظ مسلم واقتصره البخاري الثاني نعم هذا حديث نبي نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا نعم karɓo shi daga Allah dan Abbas Allah ya kare da a gare su kuma wato wancan ma nasa ne shine wannan ma saboda shi ya rawaito sai ya amfani da wannan kalma aida dan ya hada wancan da wannan ita ce kalmar da da Udaba ba sa amfani da ita sun ce lafazi ne na fuqaha نعم haka ba sa amfani da shi نعم har sai da aka samu wani adibi ya wa'yansu bai cika da ke tarubawar ka'a a tufin fidduha za ta shajewin sada harfi fanani babu ka'i ruba ma an raka ha babu ka ha ruba ma an raka ni نعم walakar abu kifa ma ta fahimu ni walakar abu kifa ma da walakar ta biki walakar abu kifa ma- ta kifa ma a fahimu ha نعم wadda kada ɗabki fa ma ta fahimu ne to shi kenan sai ya ce gaira anni biljawa a arifu ha sai ce wahaya aidan biljawa ta arifu ne shi ke suka ce ta karbu wadda ba za su iya amfani da ita fasiha ce نعم هذا بود to wannan hadisin shi rawaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya kulu manzala mai tsira da mucin Allah ya kasance yana cewa Allahumma ya ubangiji saboda shi sunan Allah Allahu shine kadai yake karbar abin da sauran sunayen ba sa karba نعم in ka dauko ar-rahmanu نعم ko arrahimu ko as-samadu ba za su karɓi wannan sunan na allahu yadda yake yi ba in ka zo da allahu kaga akwai alif da lami in za ka sa masa ya'un nida'i za ka bar alif da lamun sai ka ce ya allahu نعم amma in ka ɗauko arrahamanu in ka ɗauko alif da lami ba da maka ce ya rahamanu sai da ka ce ya rahamanu نعم arrahimu sai dai ka ce ya rahimu almominu sai dai ka ce ya mominu duk sai ka cire al amma shi lafazin jalalati sai ka bar masa al'insa sannan hususiyarsa ta biyu kana iya cire ya din daga farko sai ka mai da ita mimi mai shadda ka liƙa ta a ƙarshe shine ka ce allahu sai kuka ce ma shine Allahumma Na'am.
wannan ya ma neman mai shadda ita ce a madadin ya da shi ma kira kake ya Allah sai ce laka assalamtu bai ce assalamtu laka ba laka assalamtu gabatar da lakan akan assalamtu yana nuna hasaru ya takaita kai kadai na miƙa wuya gare shi la gairuka ba waninka ba wa bika amantu da zatinka ne na ba da gaskiya na yadda da shi wa alaika tawakkaltu a gare ka na dogara na tuɓe tunanina na tuɓe hankalina na tuɓe dabarata na tuba ƙarfi na ƙarfi na na ajiye shi guri ɗaya da kai na dogara نعم wa ilaika anabtu kuma gare ka na koma ta hanyar tuba na koma gare ka na tuba ta hanyar ibada ta hanyar neman dukkan wata hanya da za ta kusanta ni gare ka shine a ilaika anabtu wa bika khasamtu saboda kai nake husuma duk wanda na yi rigima da shi ko na yi yaƙi ko aka yi sa'in sa ko kuma na yi jayayya to saboda kai ne amma kuma da ƙarfinka ƙarfin iri biyu da ƙarfin da ka wane na hujja hujja take rugurguza hujjoji da kai nake takama kowa ya zo da hujjarsa na zo ta sai ta ta rusa tasa نعم sannan kuma da ƙarfinka na nasara nake amfani da kaifin takobi da tsinin tako- da tsinin mashi duk wanda ya tsaya a gabana zan yi maganinsa to haka shi ne wani wabi ka hasantu to kuma hakan ya yi نعم alayhi salatu wasan a rayuwarsa bil hujja ya karya abokan gaba sannan wa'anda kuma suka ja suka yi amfani da ƙarfi an fi ƙarfinsa an yi amfani da ƙarfin takobi da tsinin bashi a murƙushe su daman ita su musulunci an gina shi ne wana buniyatan lillahi min azamil bona to haɗu bi aswari min albidi wal kana ya yi gini saboda Allah mafi girman gini mafi falalar gini da aka taɓa yi a duniya su ne shika-shikan musulunci biyar نعم amma ba a rufe kare su da kyamare ba a'a da kaifin takobi da tsinin mashi aka kare wannan ginin ba wanda ya sai taba shi haka wannan sahabbai na annabi alaihi salatu wassalam suka yi aka tsaya to shine bi ka khasam sai ce Allahumma ya ubangiji a'uzu bi izzatika ina fakewa da buwayarka la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai wannan jumlar itiradiya ce saboda karfafa izzar نعم ta ubangiji bi izzatika da buwayarka to meye wannan buwayar sai ce la ilaha illa anta ba wani allah wanda za a bauta sai kai shine yake karfafa wannan izza cewa me wannan shine azizu to a me yake neman tsare ya kama kafa da izza ta ubangiji shine an tudillani i mean an tudillani ina neman tsare a gurinka kar ka ɓadda ni kar ka ɓadda ni da wanda duk ka ga ya shirye wallahi sai Allah ne ya shirye shi in bai shirye shi ba ba zai shirye ba to sai kuma ana ta neman tsare saboda shi musulunci da kyakkyawar hanya wuri ne mai santsi kama karkashi ana tafiya yanzu nan sai mutum ba kalma ɗaya ko na ba sai ya zame sai sama na ta neman tsare a gurin Allah wa Allah kakkabar da wani an talhayu kai ne rayayye da'imi wanda mutuwa ba za ta taɓa riskarsa ba shi ne ce allazi la ta mutu wanda ba za ka mutu ba to kowa iya nasa iya nan ya tsaya Eh? an ta hayo da zai la ta mutu ko to la ya mutu la ya mutu ko an ta hayo da zai la ta mutu shine daidai la ta mutu tunda mu haɗa ce anta alhayyul ladzi la tamut amma kace anta ladzi la yamutu shi ma zai yi mutabaka da wato alhayyu ne kai ne rayayye mai dawwamar rayuwa wadda mutuwa ba ta taba shi la tamut ba ka mutuwa wal jinnu aljanu ya kace su ne wanda ba ma iya gani to har da mala'iku duk har su ake nufi amma an takaita akan aljanin kawai amma hattal malak shi ma ya shiga ciki wato wannan waɗansu halittu ne da allah ya ba wani ƙarfi نعم wanda ɗan adam yake gigicewa da shi aljan yana iya siffantuwa da duk siffar da ya ga dama sai ya zama mutum sai ya zama dabba sai ya zama ƙwaro sai ya zama majaciki babu abin da ba zai zama ba kuma sai ya cuta da wannan sai ya shiga ciki ya zubar da ciki wani shogi burima allah ƙara masa yadda ya ce ba abu mai ban mamaki irin wannan man da allah ba wani san irin yadda aljan yake da ƙarfin da yake zub da ciki ya ɓadda shi sai ba abin da ba zai lalata ba to idan ɗan adam bai sami imani ba sai sai sai ya gigita da shi sai ya gigita da shi kuma sai ya sai ya ba shi tasiri to shi sa za ka ga a zamanin da musulunci bai zo ba wato za ka ga mutane in sun je guri za su sauka sai su ce muna neman tsari da shugaban wannan kwarin shugaban aljanu na gurin kada wani abu ya same mu shi na cewa yan nahu ya uzu na bira jalin minal jinni ko wannan rijalin minal insi ya uzu na bira jalin minal jinni ba za duhu marhaka ƙara masa bata to wannan ake sai kuma ɗauka aljan zai ya san gaibi sai ya gaya maka wani abu da ba a yi su ko zuwa suke su yi satar ji in suka ji abu ɗaya da ake faɗa a sama sai zo su gaya mala'iba su gaya wa bokaye su ko bokaye suka karɓi guda ɗayan nan sai su ƙara ƙarya casa'in da tara a kai su yaɗa ta to wannan ya sa ake ɗaukan sun san gaibi sannan ana haɗa kai da su a yi amfani da su ta hanyoyi a cikin alfurkan bai na auliya irhaman da auliya shaidan ya kawo rabe-raben yadda ake da su masu tsafe-tsafe suna amfani da su wajen cutatar da mutane a yi tsafi zo da ciki karya arziki jefa mutane a cikin wani bala'i a raba mutum da hankali a kaɗar da wani abu ya ce to ya danganta kuma abin da za su sa mutum in suka sa shi ya abin da yake kafirci ne to ya kafirta sannan abin da ya wa wani idan ya kai ga kisasi ko kisasin ya hau kansa abubuwa ne laifi ne hawa hawa hawa hawa suke yi to ubangiji sai ya nusar da mu cewa aljan bai san gaibi ba an salat annabi suleimanu a kansu an sa su su ne masa biyayya wanda duk igoci Allah ce sai na azabtar da shi haka suke binsa to don a nuna mutane ba san gabi ba annabi sulaimanu alaihissalam sai ya dogara da sanda suna ta aiki tukuru wahale sai annabi sulaimanu alaihissalam sai ya rasu amma ba su sani ba sai da aka turo gara sai ta ci ɗan gefen sandar da ta ci gefen da ta taushe ta sai sanda ta ƙasa ta ƙasa na za su yi fayi sai suka zubar da kayan aiki a guje suka fantsama a duniya Allah ya ce to ma da lahun alamoti ila dabatul ardi ko ta kula mai sa'ata yan lama harra yana faduwa ta bayyana tiljin Allah kanu ya alamu na lagaiba malabi su me da zabir muhimmi da sun san gabi da ba zauna cikin wannan azabar suna ganin yaro su ko suka gudu to Allah ya fallasa ce ba abin da suka sani na gaibi mutum ya zo yana cewa muna gare muna gare ki muna ga Allah ƙarya yake ya shiga shirfi ba abin da ya sani na gaibi sannan tasiri wannan Allah ne ya ba su amma in mutum ya tsaya wa Allah shike in ka zo in mutum ya bi Allah ya komai ba abin da ba zai faru ba ya fi ƙarfinsu allah ji kan malam na kabara ta yana faɗa mana cewa idan mutum ya gawurta wajen bin allah in suka yi gamo da aljan maimakon aljan ɗin ya haukace shi ya haukace aljanin ne zai haukace in ya haukace su kuma alamul jinni manus ake ce masa ya yi karo da mutum ya haukace manus kamar na mu kuma ce majnun wato ya gamu da jinnu su kuma manus ya gamu da dan adam wanda ya karansa ya kai tsaiko gurin Allah ba abin da zai yi to da haka ake son a koma ga Allah annabi alisa gaya mana cewa da aljan a hada hadda mala'ika saboda ƙarfi da sarrafa komai da mutanen da yanzu wani abu halittun da ake kiran da su ake kiran su wannan wanda mutane da suke son zuciya nan da su rauhanai duk son zuciya ake ta yi kuwa bai wani ba aljin yake ake da rauhanai yake yi duk abu ɗaya ne in dai hanya ce ba ta Allah ba to an sauka daga kan tafarkin annabi alaihi salam to wayannan dukkaninsu wal insu yace da mutum ya hada da dabbobin da yake suke kiwo gabaki daya da kuma sauran dabbobi da suke kewaye da tsuntsaye da hasharat kwari da zawahiku duk wannan kalmar insu ta kunshe su ya mutu na duk mutuwarsu to ko da suna mutuwa to ba za a dogara da su wanda baya mutuwa shi kadai za a dogara da shi in ka dogara da aljan ya mutu ina ka dafa in ka dogara da mutum ya mutu ina ka dafa in wani mukami ne da shi ko yana da rai mukamin ya kare shi ma ya dawo irin ka talaka ya zama murabus so da ka wanda za ka dogara da shi ka dogara da madogara shine allah shi kaɗai a nan rayu duniya dole gurinsa ne in an shiga barzahu gurinsa ne in an tashi kiyama gurinsa ne babu ta inda za ka kubuce masa to shi ake dogaro da shi subhanahu wataala amma aljan mala'ika da rauhani da wani wata halitta da ma ba a santa ba wanda ake tsatsabe tsatsabe da su da mutum da duk wani abu da ake gani yana motsawa ya mutu na duk mutuwa suke zama tarihi babu su an ɗauke su labarin su ma sai ya wuce sunan mutum ma sai ya ɓata wanda ya taɓa sanin kamanninsa ma babu to wace za ka dogara da wani Allah ko shi ba haka yake ba so da ka annaba suna cin addu'o'insa alaihi salam wanda ya kamata mu ma duk ya kokari mu rike su mu zama muna karanta irin su saboda samun alheri in ba za mu iya bane to sai mu koma a yanda ya koya mana alaihi da musa ban sa alaihi salam sun ji addu'o'i yau su je wannan alaihi gobe ya wannan ko duk suna so suka rasa yana za su ba za a iya rikewa ba to shine suka ce masa ya rasulullah muna so duk mu dinga yin addu'o'in da kake yi amma ba za mu iya ba to shine sai ya ya alamuni as'aluka to jalla malansa min kulli khairin سألك منه محمد نبيك ورسولك وانا أعوذ من كل شيء استعاذك من محمد نبيك ورسولك shikenan duk abin da iro ka na alheri da wannan kalma ka kunshe shi da wani ne matsari ka kunshe shi shine jawami'ul kalim da yake da shi alaihi salam da kuma shi annabi alaihi salam ba a tabe masa bagatatan ko ka zo da na biye dum kafin ya baka ansa in ka zo za a warware shi nan take ba a jinkiri ba a late ko ka ce lokaci ya kure zan gaya wa annabi alisu magana babu wannan ko a ina kake ko me ka zo da shi zai warware shi nan take alisa kawai sai ce ga abin da zan amin muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim sun hado wajen rawaito shi wa hadha lafazun muslimin amma wannan lafazin da aka jero na muslim ne waqta sarahul bukhari imam bukhari kuma ya takaita shi ya rairaye shi shi nasa bai zo da yawan haka ba الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء haka malamai suka ce ake faɗa duk lokacin da irin wannan ta zo sai ka fara gabatar da annabi alaihi sallallahu ala nabiyina wa alaihi wa ala sa'iril anbiya حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه البخاري وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل الثالث حديث نوك أولا بابنا اليقين والتوكل عن ابن عباس رضي الله عنهما karo shi daga wallahi dan abbas allah kare da a gare su to da yawa abdu guda biyu mafi yawa ba a faɗa sunansu sai dai ibn abbas da ibn umar malaman alam na suna masana fiƙihun luga suka ce ai alami ake ramzi ne saboda yi wa mahaifin annabi alisan alkunya aka yi haka shi sa ba a ba a fiye faɗa sunansa a fili ba ya zama alamar su kawai da ka faɗa an san wa ake nufi saboda ga mahaifin annabi sun ake girmamawa sai a ki faɗa Allah ya ƙara da a gare su da ɗan da mahaifin aidan shi ma kuma dai su suka rawaito shi ƙala ibn abbas radiyallahu anhu ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu wannan kalmar Allah ya ishe mu kuma madalla da abin dogaro ƙala ha ibrahim an ibrahim alaihi salamu ne ya faɗe ta hina ulqiya fi nari lokacin da aka jefa shi a wuta lokacin da namuruzu ya ƙasaita ya ƙasira ya zo aka yi sa'insa da shi an ibrahim alaisan shi rabbi allazi yuhyi wa yumitu lana raya na kashe ce ana uhuyi wa umiti mana raya na kashewa ya zo ya bannar da ya saki ɗaya masa aure ba shi kuɗi da gida ɗaya kuma ya sa aka kashe shi ibrahim sun bai ƙara ja ba sai ya ce da shi inna allaha ya ti bi shamsi minal mashriqi fati biha minal maghribi Allah yana fito da rana daga mahudarta kai fito da ita daga mafadarta Allah ce fa buhital ladzi kafara sai ya kus an ce fa kwana uku magana ta ki fitowa ba kasa magana koma gida sai a kwantar a taya zan ya samu sauki aka zo duba shi cewa ni ne Allah ni na ba kai na lafiya to kaga inda zai iya ba kansa lafiya da bai zaba da bai yi ba wannan to da ya rasa yadda zai kawai sai ce a nemo masa ƙaharima wato injiniyoyi na harkar gini su gaya masa ya za a yi sai aka ce a yi haƙa rami mai zurfi aka faɗi faɗinsa da tsawonsa da zurfinsa aka yi aka ce a zuba kan wuta kan itace a hura wuta mai ƙarfi a ƙara masa majajjawa sai a ɗauke shi a jefa shi nan da nan aka bada aiki aka tara itace aka hura wuta aka kafa majajjawa aka ɗauko an ibrahim alaihissalam shi kare aka ɗora shi an ce lokacin da aka ɗora shi dukkanin sama da ƙasa sai da suka kama rugugi suna ruri halittun da suke ciki banda mutum da aljan su kadai ne suka ware amma duk hatta maciji kaza suna kururuwa suna neman ɗauke wurin Allah ce Allah shi kaɗai ne a doron ƙasa wanda ke kaɗai taka yau sai annabi Allah ya ce da su dukkan sai ce muna neman taimako ka ba mu iko mu taimake shi sai ce ban hana ba in dai ya nemi taimakon na muku izini in ya nema na yadda sai mala'ikan iska ita ho ce yanzu ka nema an fice ta gaba ɗaya ce amma ilai ka fala ba na ruwa ruwa na da kai mala'ikan ruwa izo ce zan fice ta ita amma ilai ka fala da aka ɗaga shi aka jiga ka harba shi mala'ika juri ya cafe ce sake ni Allah kaɗai shi zai mu amma ilai ka fala ba dai kai ba shine cikakken yaƙini da Allah ya yarda Allah ne zai yana yin haka sai ikon ita sai ikon ya tajalli sai ce yana rukuni barda sai ce wa salaman ala ibrahim kashe ta ya zama sanyi kuma da aminci amma ga ibrahimu shi kaɗai da an bata a buɗe kusan a ce da har yau wanda zai iya hurauta ya girki in ya zama bardan wasu shi ke amma sai aka ce iya shi kawai aka yi wasalaman ala ibrahim an gawa abin da dukkanin su ba wanda zai iya wani ga wuta ce tana zabarbara amma an cire an hana ta kuma an ce ko rawar tsari kai ya yi kar kuma ya kare ya mura shi ke to haka allah yake in dai ka dogara da shi to ya ishe ka wa man ya tawakkal ala allahi wa huwa hasbu amma muddar dan adam zai yi anya to an rabu da shi wata rana Allah ji kan Malam Aminu Kano ya ce lokaci na kwalejin Katsina sun shigo gari yana tafiya ashe duk an dare an fashi wani hurtumin sa baki ya tsinke duk an gudu bai an karba daga kai sai ya gan shi kawai daga shi sai shi gaba da gaba kuma ya doso ya ce sai na ce hasbunallahu wani imal wakil da har zuciya ta ce ko ka gudu ya ce karka kana yadda da wannan Allah zai rabu da kai ya ce sai ya tsaya tun da ya faɗi wannan kalma sai dogara da Allah ya ce a gabansa sai sanya gurub shi kenan sai masu gaba sa ma igiya an gama da ya ɗarsa zai gudu to sai bashi da shi shi haka Allah yake in za ka tsaya a gare shi ka tsaya a gare shi kurin shi kenan ma ana kama wani abu shi kenan sai za a kama na kada za a kama jangale za a kama wani wanzami za a kama wani malam alhaji za a kama wani bature ce an gama abu ya lalace yace to an ibrahim alaihi salam da ka jefa shi a wuta abin da ya faɗa kenan Allah ya tsayar da shi sai ce wa qala ha muhammadun sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ya faɗe ta amma nan ya yi amfani da shine tushe asali ya magana wato sahabbai ne suka yi magana tare da annabi amma sai ya ware tushen sai ya ambace shi a dan da gurinsa shine mabubbuga da gurinsa kowa ya tsotsa da abin da ya taso na shi Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i lokacin da aka yi yakin aka yi yaki na Uhud da aka sami matsaloli aka gama to sai aka ce mau'iduna suku badare suku badare alkawari kasuwar badar a nan za a haɗu aka faɗi shekara a nawa sai da madina aka yi shiri lokacin ya kusa shi wanda ya wancan alkawari sai ya tsorata sai ya ga idan mutum ya alkawari in ya karya to ya faɗi wace hanya za a yi ya zama na ba shi zai faɗi ba musulmi ne za su faɗi sai aka ɗebo waɗanda za su zo su yi kamfen sai aka turo nu'aym bin mas'ud al-ashja'i aka biya shi kuɗi ya shigo ya zo ta da sahabbai ruwanda a madina ana ta shirye-shirye ana training ana tanadin abinci ana tanadin komai da komai da abin hawa sai ce me ake yi ne ai shiri muke za mu tafi yaƙi saboda alkawarin da aka yi da abu sufiyan ya ce a gara ku kwanci ai abu sufiyan ba wasa ba ya riga ya yi shiri ba na wasa ba in ya zo buce ku zai ga baki ɗaya ba mai dawa gida kar ku yadda ku ce ku tinkare shi ni ina ba ku shawara ya kamata ku kwance ɗamara kakku zai kangarwa da annabi alaihi salam al'umma shine Allah yake cewa inna ma zalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya shaytan yukhawifukum awliya'ahu ina tsorar da ku ne mutanansa kawai ya tsora muku mutane cewa sun da da kaza suna da kaza kuka yadda shikenan kun kare amma kuka tsaya wa Allah shikenan amma sai Allah ya ce fa zaduhum iman ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil to da ya zo ya ce innan nasa ƙarjama olakun allazina ƙala lahumun nasu su ne wanda mutane suka faɗa annasin a nan wurin shi nu'aimu bin mas'ud al-ashja'i shi ne aka ba nasu innan nasa a nan kuma abu sufiya ƙarjama olakun sun yi muku gayya fahshahum ku firgita ku ji tsoro amma fa zadahum iman me kun su tsorata sai abin ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu madalla da abun dogaro tun da Allah ne shi yafi kowa karfi yafi kowa sani yafi kowa hikima yafi kuma kowa wato kusa da bawansa yafi kowa san bawansa ifi kowa sanin maslahar bawansa da aka yi ga kansu za a dogara sannan ko baya bada wanda ya nufe shi ba a taɓa yi ba ko ba za a yi in dai Allah ne rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ne rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta su da shi bukharin an ibn abbas radiyallahu anhuma daga Abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare su kala ice kana akhiru qawli ibrahim sallallahu ala nabiyina wa alaihi wa ala sa'ir al-anbiya'i hina ulqiya fi nari wannan kalmar ita ce karshen magana ne ibrahim alaihi salam lokacin da aka jefa shi a wuta sai has- ita ce hasbiya allahu wa ni'mal wakilu nan da kalmar hasbiya ya ulmutakallim nan kuwa da hasbuna na lil mutakallimi wa ma'ahu gairu ko lil mu'azzimi nafsahu in ka ce hasbuna allahu ni'mal wakili haka ya faɗa zai iya zama lil mu'azzimi nafsahu shi kaɗai ne amma sai ce mu kamar da masu isa suke yi mu mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mai isa ba ce na yi kaza ya mun yi kaza mun yi kaza nan kuma sai ya faɗe ta da mufaradi ya ul mutakkal shi hasbi Allahu ni'mal wakilu to sai malamai suka ce so bi ya faɗa lokacin da za a jefa shi ya faɗa lokacin da ya faɗa cikin ta ma ya sake faɗa amin الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير رواه مسلم إلى معناه متوكل وقيل قلوبهم رقيقة آه، عن أبي هريرة رضي الله عنه هنا يسأل أبو هريرة الله قال دا أغريشي عن النبي صلى الله عليه وسلم daga nan mai tsira da muncin Allah kala ice ya dukulul jannata a kawamun waɗansu mutane za su shiga aljanna afidatuhu zukatansu misul afidati dairi kwatankwacin wato kwatankwacin zukatan kwatankwacin zuciyar tsuntsu haka zukatansu suke to wanda za su shiga aljanna zuciyar kamar ta ta tsuntsu take zama muslim shi rawaito shi sai aka ce ma'anar wannan mutawakkiluna masu dogaro ne da Allah domin tsuntsu baya aje komai a gidansa haka yake shiga shekarsa i zamansa gobe da safe ya fita ya tafi bakin kogi ko ya tafi kan dutse ko ya tafi dawa zai samu abin da zai yi koto yana yin wannan to wanda suke dogaro da Allah zuciya suka zama irin wannan shikenan dan da yawan sabon annabi alaihi aka ce idan za su kwana da kuɗi da abinci a gidansu da damuwa suke yi sai ce za mu dogara da kuɗi za mu dogara da abinci amma in babu to sun san kuma akan Allah su karataya zuciya su tafi jin daɗin wannan amma ba zan ce kowa ne zai iya wannan ba abu ne irin nasu wannan sai dai kwatantawa imanin ya kai imani ƙwarai da aniya shi ne to amin zuciya ta zama tas babu wani shari aka ce ƙila raƙiƙa wato tattausa ce babu shari a cikinta to wanda zuciya ta zama tattausa babu kaushin zuciya to alama ce ta yan aljanna ko kuma zuciya zama akwai tawakkali allah ne a cikinta ta yadda duk abin da ya zo shi zai iya shi zai mata shi kenan shi yasa za ka ga mutanenmu da magabata da yawa suke suke ta tsantsanin albashi duk dattawanmu za ga suna tsantsanin albashi domin duk mai ɗaukan albashi to ba kasafi ke dogaro da Allah ba da ka shigo da matsala sai ya fara kallon a to albashin nawa nawa yake shikenan ya tafi ya tafi in dai mai albashi da an zo da matsala ita zai fara fada ita to kaga anan ka samu matsala in dai Allah ne to ba abin da ba zai maka ba in ya taso maka ba shiri to mai da abin gurinsa shi ya san yadda zai maka sai fito maka da hanyar da abin zai warware amma da ka daina ganinsa kake ganin albashi na nawa ne shi ke don haka mai ɗaukan albashi ya daina dogaro da albashinsa wajen abu ya taso masa ya daina ganin Allah ya roƙi Allah ya mara masa baya sawa albashin nasa albarka dan abin da yake zo sai ga yayi sai Allah ya dauke masa sai dan abu nasa ne kuma ta inda zai yin ba ta inda kawai kawai kake tunani ba ne shi ya san yadda zai da abu shi ne to wannan shi yana da tsawo kuma ma mu karasa shi alhamisu an jabirin radiyallahu anhu annahu gaza ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qibala najdin falamma qafala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qafala ma'ahu فأدركهم القائلة في واد كثير الإضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستذلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فألق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اقترأ علي السيف وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطان قال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس متفق عليه وفي رواية قال جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاء فإذا أتينا على شجرة ذليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاقترده فقال تخافني قال لا فقال من يمنعك مني قال الله وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في سيئه فقال من يمنعك مني قال الله فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني فقال كن خير آخذ فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال لا ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس الحمد لله الخامس حديث نبير أو باب عن جابر رضي الله عنه rashi daga jabiru allah ya kare yadda a gare shi annahu gaza ma'annabi sallallahu alaihi sallama cewa shi jabiru ya yi yaƙi tare da annabi alaihi salamu ba ce ma'ana sun je yaƙi tare da annabi alaihi salamu ƙibala najidin katarnin najadu wato can ɓangaren najidu ba ta hama ba inda yake tuddai nan suka je falamma kafala rasulullahi sallallahu alaihi sallama kafala ma'ahu yadda manzala mai tsira da mulkin Allah ya juyo shine kafala dawowa ya dawo tare da su fa adrakar humul qa'ilatu sai bacci rana iriske su shine qa'ila iqilu qa'ilata duha shine qala yaqulu qawla qala yaqilu qailulata sune qala yaqilu ne shine bacci rana siesta adrakar humul ƙa'ila sai bacci rana iriske su fi wadin a wani kwari kasiril idahi mai yawan kaya irin kwari ne duk a ce a gurin dajin kaya ne kwana zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah mai tsira da mace Allah ya sauka da ya sauka dole duk sabai sun sauka wa tafarraqan nasu sai mutane suka rarraba yastazilluna bi shajari suka je suna shan inuwa a karkashin itatuwa ba bi shajarata ba shajarata ɗaya kenan shajara shine mai yawa itatuwa bushiyoyi kowa ya je samu tasa daji ne wanda zala rasulullahi sallallahu alaihi sallama ta ta samuratin sai an zama mai tsira da mucin allah shi kuma ya je ya sauka karkashin farar kaya ita ce samura samura farar kaya wannan yana cewa na da samuratul hayyi na kifu hanzali a dasa muratul hayyi na kifu hanzali ita ce farar kaya sai je ya zauna sauka a ƙarƙashinta fa'allaka bi har sai fahu sai rataye takobinsa a jiki wani muna na wata sabai suka ce sai muka yi bacci ɗan kaɗan bacci ya ɗauke su fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da una sai ga manzala mai tsira da mace ala yana kiran mu yana kuz- su wane wane wane an ce inda aka samu gurin akwai kwari haka sai na sai ya tsallaka kwarin ya tsallaka kwarin ya- ya ya kishin gida shi ma a ƙarƙashin itaciyar yana hutawa ya race ta kogunsa su ko suna ɗaya kwarin kawai sai maguwa ta taho kaga ba mai tsallakowa kenan to shi kuma gaurasu bin al-haris daga mu- da mutane suka hango shi shikenan dama ta samu sai ta taho ya taho sadab sadab sadadab ya zo wuf sai ɗauke tako sai an ba shi motsinsa ɗaga hannu zai kawai sai gan shi da takobinsa a hannu a zare ya ce wai za inda ko a arabiyo sai ga wani balaraban ƙauye a gaban annabi a safa ƙala sai annabi alaihi ya ce da sahabbai inna haza hakika wannan iktar da alayya sayfi ya zo ya ɗauke takobina wa ana na'imun ni ina bacci fastai qastu sai na farka wa huwa fi yadihi saltan sai naga takobina a hannunsa a zare ƙala sai ce man yamna uka minni yawa zai hana ka daga shari na abin da nake son yi yau wa zai kare ka qultu annabi alaihi sai sai na ce allah Allahu Allahu su uku amma wa lam yu'aqibuhu wa jalasa annabi bai masa hukuma ba sai ya zauna ya ba shi kuma sai je sai ya karɓar ka ce je ka ya kyale shi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi Da- dalilin ka wannan hadisin shine kalmar maryam na uka minni qulta Allah Allah ne wa fi riwayati a wata raya kuma ƙala jabirun jabir ya ce kunna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi sallama mun kasance tare da manzala mai tsira da mucin Allah bi zati riqai a zati riqa wato wani yaƙi ne da aka yi ana ce da zati riqai ce kafin a dawo ba wanda ya dada farce a kafarsa duk saboda ƙarƙaya da itatuwa da duwatsu haka aka dinga fama sai kyalle suka dinga ɗaurawa suna lullube kawo shi ne za ta riƙa ya ce fa'i za a taina ala shajaratin zalilatin sai muka zo gurin wata bishiya wato ƙatuwa wacce ba ta ba ta hankaki ba ta hankaki sai ce taraka na hali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka baro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan anan za ka zauna mu kuma nemi wani gurin to da aka yi haka fa ja'a rajulun minal mushrikina sai wani mutum daga mushrikai ya sa'ado wa sayfu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mu'allaqun bi shajara takobin annabi alaihi salam yana rataye a jikin wannan bishiya faktara dahu sai ya dauke shi fa qala sai ce da annabi alaihi salam takhafuni kana jin tsoro na qala la sai annabi ya ce ha bana tsoron ka fa qala fa man yamna uka minni sai ce to wa zai hana ka yau zai kare ka daga sharina kala allahu ya ce allah shi ne wa fi riwayata abi bakar isma'ili fi sahihihi a riwaya abi bakar isma'ili a ingantaccen hadisin sa faƙala ya ce man yamna uka minni wa zai hana ka daga gare ni ya kare ka daga sharina kala sai annabi alaihi ya ce allahu allah ne fa saqada sayfu min yadihi sai takobin ya faɗi an ce kuiɓa kuiɓa ce ta same shi irin masokiya ɗin soke shi a kuiɓi tsambaran sai takobin ya faɗi sanu alaihi fa aka zaho rasulullahi sallama sai manzo Allah mai tsira da mace lai ɗauki takobin fa aka zaho rasulullahi sallama saifa sanu mai tsira da mace lai ɗauki takobin fa ƙala sai ce da shi man yauna uka minni kaiwa zai hana kaiwa zai kare ka daga gare ni fa ƙala sai ce kun haira a fizin ka zo mafi alherin kan ɗaukan fansa Mai alherin mai ɗaukan fansa wa ƙala sai annabi alaihissalam ya ce tashhadu allah ilaha illallah wa anni rasulullahi ka shaida ba wani abu wuta da gaskiya sai allah ni manzon allah ne ƙala la sai ce a'a walakin ni uahiduka sai dai ni zan maka alƙawari Allah uƙatilaka ba zan ƙara yaƙarka ba wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka ba kuma zan sake shiga cikin wata jama'a da za su yaƙe ka ba fa khalla sabilahu sai ce dai ka fa ata ashabahu shi wannan mushrikin sai je gurin yan uwansa fa qala sai ce ji itukum min indi khairin nas da zo muku daga mafi alherin mutane in dai mutum ne wannan ya fi kowane mutum halkan wa khulqan a halittar jiki ya ga akwai ƙarfi sannan a ɗabi'u ya ga abin da bai taɓa gani ba wanda aka zo aka ɗau takobi za a kashe shi kuma aka yi barazana ya kuma samu takobin amma ko kartarsa bai ba bai sabu sai ce je kashe kenan ya ce musulunta kuma yaƙi amma da ya ɗauna alƙawarin sai je kai inda za ka sai kyale shi amma fa akwai hazum wajen annabi alaihi salam wannan ya kyale shi amma hazum wato ɗaukan matsaya ba wasu wata-wata duk abin da ya faru kaga a badar haka aka yi da abu azza aljumai da aka kama shi a cikin ribatattu aka ce a fanshi kai kowa ya fanshi kansa da kudi dinare dubu hudu zuwa dubu daya ko kuma ya koya yara goma rubutu da karatu shi abu azza mawaki ne ba shi da kowa a maka dama waka yake musu su ko ba sa kara a irin wannan akwai wanda koyaushe in ya zo gidan abu jahal talaka ne a raine amma da yake zagin annabi ake alaihissalam sai su bar shi zauna amma za a ci abinci fita sai koma ji a duko kyaure sai an gama ce shigo sai ya dawo yana jin daɗi saboda ana zagin annabi alaihissalam to abu azza shi ma haka duk suka fanshi yan uwansu wanda suka iya rubutu da karatu suka fanshi kansu shi sai ya zama na ba addina ba addini ba kuɗi ba rubutu sai annabi alaihi duk da haka zan sallame ka amma kai mun alkawari ba sa ka sake goyon bayan waɗansu ka taimaka musu za a yaƙe ni ba sai ya ce ya yarda sai annabi alaihi sai ya sake shi ashe abu azza gadare da aka zo yakin uhudu sai shigo ya dinga waka yana ziga mutanen maka yana ziga su yana karfafa musu gwiwa aka yakin uhudu abin da ya faru ya faru da aka gama sai mutan maka suka tafi kwarewa ta annabi alaihi sai ce sai na ali hawa doki ya bi su ya ga in raƙuma suka hau shi kenan in dawaki suka hau a tafi da sauri a je a datse madina in dawaki suka hau to sun ga sun jikkata jaruman madina to madina za su shiga in kwara kuma suka hau to maka za su koma shikin sai na ali ya hau rajana yana zuwa sai ya shahar suna dira kuma suka hau sai ce shike to sai da suka je hamra'ul asad tana nan in ka wuce zulhulaifa ka gota titin zai kwana in ka miƙe wurin yana nan yanzu da ana suke tiran sojoji har yau wannan gurin in ana tsananin zafi to gurin ba a zafi in ana tsananin sanyi ba a sanyi annan annabi alake sansanin sojoji dama to suka je na sai suka sauka ta ce aiko mun bar banza ma'ar dafnal kawa'iba ba mu ɗoro 'yan mata a kan dawaki waje mu je don mun kwashe 'yan matansu mun taho da su ba ana cikin shawara to ana komawa madina annabi alaihi sai ce a sake bin a ɗaura ɗamara ku bi ni bi su maka shine Allah yake yaban sahabbai ruwan alaihi allazina stajabu lillahi war rasul in ba'di ma asabahum alqarb duk jinin jikin su miki ne wani jini na zuba wani ya targade wani an dora shi amma ka suka bi shi to da aka je hamra'ul asad sun zauna suna ci ai kamata ma mu koma mu samu bagas sau ku suka hango kura sabai waɗansu suka ta suka tafi a guje suka zo mu nawasha suna duka suna sara wadda maka suka tashi a guje suka babbar waɗansu kayayyakin nasu a cikin wannan sai aka yi maza aka allah sa aka kama abu azza a ai abu azza ne sai aka zo da shi gaban annabi asim ya ce abu azza ya aka yi da kai sai ce zan na yi alkawari in ka sake ni ba zan sake ba sai annabi sai ina takobi ya ce la yuldagul mu'minu fi juhurin marratayn mumini ba zai zira hannunsa a sara ya sake mayarwa ba har abada ka bar ka sake koma maka ka ce ka yaudare ne yaudara ta biyu ya ce cire kansa to shine hazum cire shi gobo ne yawancan yi masa afu amma yayin da yawan na kawai sai kashe shi wani shine hazum annabi su baya ba shi da daukan abu mai zafi amma akwai daukan matsaya da kai abin da zai dau matsaya baya wata wata ko zai dauka ya ka kashe shi ko ce la yudgul mu'minu fi jihrin marratayn Allah sallama qawluhu qafala yace ay raja'a ya dawo al idahu al shajaru allazi shaw lahu shawq yace bishiya take da kaya was samuratu bi fatahi sini wa dammil mimi ashajaratu min al-dalhi nan ya fassara ta da wato bishiya kamar wacce take akwai abin nan a cikinta ayaba ayaba dal shi ne ala ce dalhin mamdud wa zillin mamdud wa ma'in masko ya samu da mai suka ce in dai ayaba ta nuna ba a taɓa samun mai zaƙi da mara zaƙi ba ba kawo mangwaro ba ne ko leman zaƙi za ka ji wani da zaƙi wani babu ma ban da ayaba in ka ji ba zaƙi to ba ta nuna ba in ko ta nuna babu wacce ke ba mai zaƙi ba tun da Allah ya ambace ta a suratul waqi'a yace shikenan ta samu wannan alfarma waqtar as-say ay sallahu wa huwa fi yadihi wato ya ya cire shi daga gidansa yana hannunsa saltan shi ne masululan zararre wa huwa fata hisadi wa dhammiha sadin zaka ce saltan ko zaka ce sultan duk wanda ka faɗa lugar ta karbu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam Hã? Uku eu, uku eu.